الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في دعوى السرقة يكشي يو laraba 18 ga watan jumada sani hijira tana da 444 wanda ya dace da 11 ga watan 1 miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin tuhufa fasulun fi da a sarika ya ce wannan fasalin za mu karanta da'awa na sata ma'anan da'awa mutum ne ya zo ya ce wani ya sace abu kaza to yanzu wannan da'awar da ya yi din idan akwai shaidu kaga ya tabbata idan babu shaidu da'awa ne ya za a yi to shine za mu karanta wa mudda'in alamri'in an sarrafa ولم تكن دعواه بالمحققة فإن يكن مدعيا ذاك على من حاله في الناس حال الفضلاء فليس من كشف لحاله ولا يبلغ بالدعوى عليه أملا وإن يكن مطالبا من يتهم فمالك بالضرب والسجن حكم وحكموا بصحة الإقرار من زائر يوبس للاختبار ويقلو السارق باعترافه أو شاهد عدل بلا خلاف مقاربة ومن أقر ولشبهات الرجاء درئ عنه الحد في الذي وقع ونقلوا في فقدها قولين والجرم واجب على الحالين وكل إيه ai saura uku ne ko to shi kenan wa kullu ma surika wa huwa baqi fa innahu yuraddu bittifaqi wa haisu masariqu bil hukmi qudi فبالذي سرق في اليسر التبي والهد للجرم على العبد على متى أقر بالسرقة شرعا ثبتا haka ne? ya ce wa mudda'in mai da'awa a lamri'in akan wani mutum cewa an saraka ya yi sata mutum ne ya zo ya yi da'awa ya ce wane ya sace min abu kaza walam takun da'awahu bil muhaqqaqa sannan wannan da'awar tashi walam takun bata kasance bil muhaqqaqa abin tabbatarwa ba wani ya ma sata eh waye shaidan ka yace babu shaida daga ni sai shi sai Allah amma na gan shi ya dauka ko kuma ina tuman abu kaza dinnan shi ya dauka to kaga yana da'awa ne kuma wannan da'awan babu tabbas babu shaida to yanzu za mu juya mu duba shi wanda ake ake da'awan cewa yayi wannan satan fa in yakun mudda'iyan idan shi wannan mai da'awan satan ya yi da'awan zaka wannan satan ne alaman akan mutumin da haluhu fin nasi halin shi a cikin mutane halul fudala hali ne na ainihin manyan mutane masu daraja mutum ne mai daraja wanda muke ganin hankali ba zai ma ɗauki a ce shi yayi wannan abin ba sannan mutumin ne ya zo ya da'awa ya ce yayi wannan sata ina shaida babu shaida aha waya mai magana aha ya haƙuri ina shaida babu shaida to fa laysa min kashfin li halihi yanzu zancen ba a je a ce za a yi binciken halin shi ko a kama shi a ce za a je a ainihin bincike wannan ma bai taso ba ba za a yi ba wala yablugu bidda'awa alaihi amala shi wannan mutum wala yablugu amala ba zai isa burin shi bidda'awa alaihi da wannan da'awan da ya kan shi ba mutumin nan mutumin kirki ne mewa shine limamin unguwa ko shi dai mutum ne tsatse wanda ba a tunanin zai wannan abin sai ya zo ya yi ya ce amar sata waye shaida ba shaida kawai ka kore shi alkali zancen ma a kamo mutumin a ce za a ji a bincike ba ta taso ba kawai a matsayin wannan mutumin mai daraja mutumin kirki a zo a ce za a yi da'awan ya yi sata kuma ba shaida zancen ma a ce a ji a kamo shi ko a kira shi a mar tambayoyi kaza kaza babu kawai falaisa min kashfin lihadi babu wani kashafin hadin shi da za a yi wala ablugu bidda wala ya blugu bita wa alai amala shi mutumin da ya ce ya mar satan wala ya blugu amala ba zai isa burin shi bidda wa alai da wannan da'awan kadai da ya akan shi ba in yana so magana ta ci gaba ya je ka shaidu in ba shaidu to ba zancen bincike kawai a kore shi wannan idan shi mutumin mutumin kirki ne mai daraja kenan wayan yakun mu daliban man yutaham idan kuma ya zamo mu daliban yana neman man yutaham wanda dama ana tuhuman shi da satan mutumin da dama an sha kama shi ma da sata kuma ana tuhuman shi dama da cewa shi ya ɗauki wannan abin shi mai abin sai ya kawo ƙara ya ce shi ya mar sata ya ɗauki abin shi to yanzu a nan malamai sun yi maganganu famalikun imam malik dai hakam ya yi hukunci bidarbi wa sijini da cewa ya halatta a kama wannan mutumin a bincike shi a cikin binciken ya halatta bulala biyo a cikin binciken ya halatta a jefa shi a kurkuku a matsa shi har a tabbatar da cewa ya ɗauka ko bai ɗauka ba saboda me saboda shi dama muttaham ne abin tuhuma ne da irin wannan aikin banzan da aka ce yayi
an doke shi an sa ya fuzu kuma zai tabbata ba shi ba ne shikenan warai kuwa an daki banza dan me ya zama mutumin banza ai kasancewan ya zama mutumin da ake tuhuma da irin wannan aikin shine yasa aka bar wannan abubuwan kwarai kuwa so nawa yanzu an zo kwashe a unguwa duk masu laifi ake kama amma an ji an kwashe yan kwaya aka ji aka bubbuge su aka yi waya kai me me me sannan aka kama mai laifin sai a sallame su tafi kenan an zo an kama mutanen kirki ne a unguwa me yasa aka kama saboda ai su mutamun ne saboda haka fa malikun imam malik hakan ya hukunci bidarbi wa sijini da amar bulala a sashi a kurkuku kuma ga ma ainihin abin da zai fi baka mamakin wa haka mu bi sihatil ikrari min za'irin yubasu liktibari wa haka mu malaman malikiya sun yi hukunci bi sihatil ikrari da ingancin tabbatar da cewa shi ya dauka min za'irin daga wannan aini mai tsoratar da mutanen yubasu wanda aka tsare shi liktibari domin jarabawa yanzu misali duk mutumin da ana neman wanda ya abu sai aka kama shi aka walar da shi aka tilasta shi a tilasci sai yake shi yayi kaga wannan tilascin shari'a ba za ta yi amfani da shi ba ko tilasta shi aka yi to amma mutumin da dama mutaham ne ana tuhuman shi ana ganin dan iska ne to in an kama shi an je an buge shi an sa shi a kurkuku sai yayi ikrarin shi yayi to za a kama shi da wannan ikrarin saboda me saboda wannan a shari'a ba sa kula da cewa wannan ikrahi ne tilastawa ne saboda me saboda an yi izinin amar duk abin da a shari'a aka yi izinin ayi to wannan abin ba tilasci bane saboda haka yanzu an kama shi din a wannan binciken da ake mar din an buge shi an sa shi a kurkuku sai ya bayanin shi yayi to za a kama shi da ingancin ikirarin da yayi din an tsare shi liktibari don a jarraba shi yayi ko ba shi ba sai ya ikirari to za a kama shi da wannan ikirarin amma a nan malamai suka ce wajen kamawan wajen biyan abin ne ba wajen zartar da hukuncin haddi ba wajen haddi kam dole sai ya yi ikirari a ɗau'an ɗin shi ko kuma an samu shaidu sun tabbatar abin nan ne kadai za mutum haddi amma wajen biyan kuɗi ko da an kama shi an masa abin da shari'a ta yi umarnin ayi kamar yadda imam malik ya ce zai yi a sashi a kurkuku zai yi a buge shi ko a wannan halin ne ya ikirari to wannan kuɗin kan ko wannan abin da ya ɗauka dole sai ya biya shine wa haka mu bi sihatil ikrari min za'irin yubasu liktibari sannan wayu qudau sariqu eh wannan ba a fassara shi daidai ba.
wanne Eh?
eh min za'irin min za'irin daga mai razanarwa mai tsoratarwa yawwa razanarwa barawo ba shine mai razanar da mutane mai tsoron shine za'ir ai za'ir shine mufazzi aha na'am wa yuqdau sariqu ana yanke hannun barawo bi itirafi da furicin shi anan kuma inda ya furta a ɗau'an ɗin shi an yi sata waye satin yace shi yayi kaga wannan ba takura shi aka yi ba ba kama shi aka yi aka dake shi ko aka yi shi kurkuku ba da bakinsa ya yi kaga al-iqraru aula min ash-shuhud itiraf kenan na'am aw shahidai adilin ko kuma aka samu shaidu guda biyu adilai suka tabbatar da shi yayi wannan sata to a wannan hali kowane ɗaya daga cikin ana biyun nan za- za a yanke masa hannu bila kilafi babu sabani a wajen malamai na'am wa man aqarra wanda ko ya zo ya furici ya tabbatar da shi ya yi sata ba mun ce wanda ya furici za a yanke mara hannu ba to amma sai dai shi wannan wali shubuhatin raja sai koma wa shubuha an zo ana cewa waye satan za a ɗau qur'ani za a yi kaza ya ce ni na ɗauka duk abin da za a yi a yi amma ni kam ni na ɗauka kaga ya yi itirafi cewa shi ya ɗauka za a yanke mara hannu ko sai aka ce aka ya ca to ba shi ya min izini ya ce kullum in rinka zuwa yana mai sharan ɗakin ba kaga shi ya ɗauka ɗin ya nuna a yanke mara hannu amma kuma ai akwai shubuha na cewa an mar izinin shiga gurin saboda haka yanzu ba za a yanke mara hannu ba duk abin da za a yanke wa mutum hannu sai mutum ya cire abin a cikin hirzi hirzi kuwa yana nuna inda ainihin aka tsare wa mutum kar ya shiga sai ya shiga shi ko yanzu a nan an mar izinin ya shiga ya ce ai dama ya ce in rinka zuwa ina mar shara a gida kaga an mar izinin shiga gidan sai ya ga garagara ya ɗauka to yanzu a nan ba za a yanke warwa duk da ya yi furucin tun da ya koma zuwa ga ainihin shubuha ne shine idra'u menene alhudu da bishubat ba ya ce zuri'a anul haddu za a tunkuɗe haddi ɗin a kan shi fillazi waka cikin abin da ya kutun da ya koma wa shubha ya ce ga dalilin da yasa ya ɗauka ɗin kaga wannan ya zama cin amana kenan wattafaqu ko mene wa naqalu fi faqdiha qawlaini to wa naqalu malamai sun cira to qawlaini qawli biyu fi faqdiha cikin rashin shubha kawai cewa yi ba shi ya dauka ba da ya ce shi ya dauka ko yanzu ma kotu ba ana cewa na janye ba da ya yi ikrari ya ce shi ne yanzu kuma ya zo ya yi ikrari ya ce ba shi bane to yaya malamai sun yi qawlani wasu malamai sun tabbatar da cewa tun da ya yi ikrari zancen janyewa babu dole a zartar da hukunci wasu kuma suka ce tun da dai dama ba shaidu bane da bakin shi ya faɗa kuma da bakin shi ya zo ya ce a janye shikenan a janye wannan haddin shine wa naqalu fi faqdiya cikin rashin shubha kaga wajen shubha kan dole za a ainihin tunkuɗe wannan haddin amma wajen ya janye babu wani shubha to yanzu a nan ne aka yi kaula ne amma fa wal gurmu wajibun alal halaini biya ɗin kan ya wajaba a bisa halaye biyun gaba ɗaya ko da shubuhan ya janye ko ba shubuha haka kawai ya zo ya ce ba shi ya sata ba yanzu muna magana wajen haddi ne inda shubuha ba za a mar haddi ba in ba shubuha cewa ya janye to ana kaulani wajen haddin amma wajen biyan abin kan dole sai ya biya tunda ya ce shi ya ɗauka ko da ya zo ya ce ya janye babu haddi amma biya kan dole sai ya biya balle kuma inda ya zo ya bayanin shubuha cewa ya ɗauka amma dalilin shubuha aka tunkule haddi dole sai ya biya wannan ainihin abin da ya sata shine wal gurmu wajibun alal halaini wa kullu ma surika dukkan abin da aka sata to yanzu anan kaga mun faɗi hukuncin wanda ya da'awa ma mutumin kirki mun ce ko bincike ba za a yi ba mun faɗi wanda ya da'awa akan wanda ake tuhuma aka ce za a yi bincike kuma a binciken in yayi ikirari sai ya biya sannan kuma muka zo muka faɗi wanda ya furta da bakin shi ya ce shi ya sata ko kuma wanda aka samu shaidu guda biyu suka tabbatar da shi ya sata muka ce wannan ba kilafa za a yanke mar hannu sannan muka zo muka faɗi wanda ya yi ikirari amma a bayanin shi sai muka ga akwai shubuha muka ce shi kenan babu zance haddi amma zai biya sannan muka faɗi wanda ya zo ya yi ikirari kuma ya janye to anan ana kaulani wasu suka ce tun da ya janye shi kenan za a bar shi ba za a mar haddi ba wasu suka ce ko ya janye dole tun da ya yi ikirari sai a mar haddi to amma wajen biyan kuma dole sai ya biya to yanzu a nan shi ainihin abin da aka satan ko ka zo kai wa kullu ma surika dukkan abin da aka sata zai yiwu abin da ya sata din yana nan zai yiwu ya batar da abin ko zai yiwu kuma shi da ya sata din zai yiwu yana da abin biya zai yiwu ba shi da shi to kowanne hukuncin sa daban ya ce wa kullu ma surika wa huwa baƙin duk abin da aka sata in dai abin yana nan fa inna yuraddu za a miro mai abu abin shi bittifaki wannan ittifakin malamai gaba ɗaya sun tabbatar da haka shi wanda ya satan ko a yanzu yana nan ba shi da komai ko yana da wadata ko ya ko ya siyar da abin ko abin yana nan shi in dai abin yana nan to dole za a ɗauki wannan abin a miro mai abu abin shi sannan a zartar masa da hukuncin da ya dace wannan in abin yana nan kenan wahai su masariku kaga yanzu anan mafhumi ya nuna in abin babu to sannan wani hukunci zai biyo baya waye su masariku duk lokacin da shi barawon da ya yi satan kudi'a aka yanke mara hannu bil hukumi da hukunci aka ce ya yi sata an bi sharuɗai na yanke hannun barawo gaba ɗaya sharuɗai sun cika an tabbatar da a yanke mara hannu har an je an yanke in an kai ga wannan matsayin to fa billazi saraka fil yusri tubi yanzu ina abin da ya sata ɗin in abin yana nan kan dawo mun ce ala ayyani za mu yaro mai abu abin shi idan abin ya batar to uttu bi'a za a bi shi billazi sarika da abin da ya sata amma fil yusri in yana da wadata barawon da ya sata ya saci mota ne ina motar ya batar da ita amma an tabbatar da shi ya sata ya yi ikirari ko ga shaidu ba mun ce za a yanke mara hannu ba to yanzu an yanke mara hannu to ya batun mota sai mu ce yana da abin biya in yana da abun biya to za a bi shi dole sai ya biya fil yusri kaga mukabalin maganan ko kuma mafhumin maganan idan ba shi da wadata fa an yanke mara hannu ko bai da wadata ya to shikenan ba za a biya ba shine magana eh ko daga baya kuɗi ba za a biya ba lokacin hukunci ake magana ba daga baya ba yanzu dan mutum ya baka zakan miliyan uku sai ka je ka ci riban miliyan ɗari sai a ce wannan miliyan ukun ka da ita ai lokacin da ake abin ake magana ba nan gaba ba nan gaba ka kowa ba san abin da Allah zai da shi ba wal haddu lal gurmu alal abdi to yau kuma bawa ne mata a duk lokacin da bawa ya yi ikirari bisarikati da sata to wal haddu haddi za a mara largurmu babu biya wato bawa wajen yin satan bawa imma a ce ya yi ikirarin shi ya sata wai imma a ce an samu shaidu akan shi ya sata ko an samu mai gidan shi ya tabbatar da shi ya sata idan shi bawan ne ya yi ikirari mai gida bai tabbatar ba ba shaidu kawai an sace wani abu ne sai ya zo ya ce shi ya sata to yanzu anan kaga muna tuhuman shi mai yiwuwa akwai wani kudinsa ne da yake tunanin mai gidan shi zai kwace yake so a biya wannan abu mai gida ya rasa ko kuma idan shi bawa ya tabbata ya yi laifi ai kaga mai gida yana da ɗan biyu ko ya biya ko ya mika bawan ne to shi bawan ya ce yau dai za a yi ɗaya cikin biyu an saci motar miliyan ashirin kawai ya zo ya ce shi ya sata ya gudu da ita ya je kamar ina take ya sayar ya kashe kuɗin kaga yanzu anan in ya tabbata shi ya satan kaga dole ɗayan biyu in ma mai gidan ya miƙa musu shi bawan ko kuma ya biya wannan kuɗin kaga ko wannan hukuncin ko to yau shi bawan ne ya ce ya sata ya yi ikirari amma babu shaidu to yanzu a nan ya za mu yi sai mu ce wal haddu lal gurmu ai ana tuhuman shi da cewa watakila yana so ya sa mai gidan shi ya biya ba to ba za a biya ba kuma tun da ya yi ikirarin shi yasa ta za a je amar haddi za a yanke mar hannu ta ga abin da yake bukatan bai samu ba sannan kuma hukunci ya biyo kan shi mata a karabi sarkaci duk lokacin da bawan ya yi furuci da sata shar'an a shari'a sama ta yi tabbata amma mai gidan ya tabbatar kuma dole sai an biya